أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً واخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu mu na fiqh ala mazhab imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafin mai albarka na iziya a yau muna ranar juma'a 26 ga watan jimadal akhira 1446 hijiriya wanda shine 27 ga watan 12 watan desambar 2024 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da ita idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya za mu tashi wato inda malam yake bayani kan ziyarar madina da kuma ladubban da za a yi kama a ziyarci madina mutum bayan ya ida ko kuma kamin ya ida aikin shi na umara ko na hajji ko kuma bayan ya ida to ziyarar da zai kai zuwa madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam da ladubban da ake so a shiga wato madina don bari ma halittahi aka rubuta na kan ziyarar madina da ladubban da ke da kwai zaman cikin madina akwai wasu ladubba da ya kamata mutum ya kiyaye wato domin shiga madina kasancewar madina ha'ilau dai tana nan da darajarta kuma har ilau dai rasulullah yana nan kwanta a karkashinta to akwai wasu dubba da ya kamata mutum ya kiyaye wanda malamai sun yi rubutu da yawa kan haka wanda da kuma idan ka shigo masallacin annabi abin da ya kamata ya kasance ka dinga yi wanda zaka kula da shi iya gwargwadon kulawanka قال المصنف رحمه الله تعالى mala Allah ya ji kanshi yake cewa wa yustahabbu an yanzila kharijal madina mustahabbi ne gare ka kai bako mala yace idan ka zo zaka shiga madina kar ka shiga madina ka sabka wajen madina ka fara sabka kenan kamun shiga gari sai ka sabka waje kofar gari ko kuma bayan gari dan ka yi mi mala yace fa yatatahharu dan ka tsarkaka wa yatatayyabu ka sanya turare wa yalbasu ahsanu siyabihi ka nemi kayanka cikin kayanka ka zabi kaya masu kyau ka sanya su dan zaka shiga Madina malai yace summa iza dakhala masjida sannan idan ka shigo masallaci bada abin ruku'i in kana waqtun tajuzu fihi nafila malai yace ka fara yin raka'a ka fara yin tahiyatul masjid in lokacin da yake ka shigo masallaci ana nafila a cikin wannan lokacin bala ya ce wa illa in kun ba lokacin da ake nafila ba ne ba bada abil kabari sharif za ka fara da ɗabara annab muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yaltakhis wala yaltasiqu bihi idan ka zo kabara annabi kakka rungumi kabaran ka ce sai ka kama shi ka rungume shi na'am wa yastadbiru alqibla wa yastaqbilu alqabru sharif mala yace ka ba alqibla baya sannan ka fuskanci shi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ka fuskance shi wato kana kallon shi abaru sharif wa yaqulu abinda zaka ce in ka zo wurin assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu kace amincin Allah da rahmar Allah da albarka Allah su tabbata gare ka ya kai wannan annabin na'am summa yatanaha an yaminihi sannan sai ka ja kuɗa kaɗan sharan hannunka na dama an gane ko na hau zira'il kamar dai bai wuce kamu ɗaya ja kuɗawa da za kai gaban da za ka yi haka fa ya ƙulu a nan kai gaba sai ka ce assalamu alaika ya ababakar siddiq amincin allah ya tabbata gare ka ya kai abubakar siddiq malayaci masu mai tanaha ilal yamini idol sannan ka ƙara yin gaba hannunka dai na dama ha'ilau an gane ko zira'an na hau zira'an gwargwadon kamu ɗaya dai ba wani dogon tahiya ba fa ya ƙulu sai ka ce assalamu alaika ya aba hafsin umarul faruk amincin allah ya tabbata a gare ka ya kai baban hafsin baban zaki umarul faruk wa yusallim kullama dakhala wa kharaja Malam ya ce a kullum in ka shigo masallaci ka huta ka biyo ta wannan za ka yi sallama. An gane ko? Tawon sai mu zo bayani wannan shi ne gundarin bakin abin da Malam ya kawo mana. Wato Malam da ya ce mustahabbi ne mutum in ya shigo kai ya shigo Madina, ya fara tsayawa wajen Madina ya yi wanka, ya sa turare ya sa kayan shi masu kyau sannan ya shiga Madina. To, a nan yanzu zamaninmu na yanzu kaga a jirgi ne za a je kai tsaye za a shiga mi madina ko kuma a je mi ko kuma in ma daga makka ka zo a mota ne za ka a nan dai babu malamai ba su kawo wani asal ba a kan sai ka yi wanka ko kuma ka tsarkaka sannan ka shiga madina amma malam ya kawo shi ganin cewa wai darajar garin kalka shiga ga ka asha asa agbara ka dan kimtsa ka shigo garin a nitse an gane ko shi ne saboda an mun lura a lokacin balaguron nasu ya yake kasancewa misali ka yi balaguro kilo kusan 400 da yan kai kaga zaka shigo sai a hankali zaka shigo a firkice tunda ko ka yi shi a ƙasa ko ka yi shi a jaki ko ka yi shi a wani abu makamancin haka ba irin balaguro ba ne na yanzu wanda zaka yi shi a cikin mota ko cikin jirgi hankali kwance kinan malam yake kwatantawa akan wannan kana iya mi ka tsaya ka tsaftata amma yanzu da an gani bai da wani asali akan addini yin dole sai ka tsaya ka tsaftata shi dai malam ya kawo shi akan wannan wato don girmama garin ko don girmama wato shigowa garin malam sheikh abdulaziz bin baz ya ce laisa lil istihbab al ghusl li dukhul madina asalun yu'tamadu alayhi wani a ce mustahabbi ne in zaka shigo madina sai ka yi wanka babu wani dalili da za a wato dogara gare shi ba dole bane sai kayi wanka sannan ka shigo madina an gane ko na'am kenan kaga ba dole bane ba babu shari'a da ta nuna cewa madina sai ka shigo kai wanka amma wai in ka shigo kai wankan shi malam yana ganin kyautatawa ne da girmama garin amma magana da malam yace in ka shigo kai kai sallah kai sallah wannan ya tabbata ai mun gani a cikin wannan ko a cikin tahiyatul masjid ka shigo masallaci menene ya kamata ka yi kana shigowa masallaci bakka zama sai ka fara yin raka'a guda biyu balbal ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samu wani lokaci wani mutum ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba ya zamna mutumin nan annabi ya kira shi ya ce wani kayi tahiyatul masjid tahiyatul masjid ya ce ban yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka tashi tsaye kai tahiyatul masjid sannan ka zamna idan ɗayan ku ya shigo masallaci ya fara tahiyatul masjid sannan ya zamna kan wanda ya zamna sai yayi tahiyatul masjid an gane ko haka zalika wato wucewa ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama wannan shi kuma ya tabbata a hadisi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in aka mashi sallama duk yadda kowane lokaci aka mashi sallama zai tashi amsa ma sallamarka mun gane ko kuma ya tabbata koda daga ina ne ko daga ina ne kawai annabi sallama ba sai can ba wato gindin kabarin shi ko daga ina ne kamar sallama wato zai Allah zai maido mashi ran shi ya amsa sallamar shi ka duba kaga mutum nawa suke ma annabi sallama a kowane lokaci in ka yi tunani ka ce to maido mai ake ana dokewa ya ne kanka hushewa zai yi wannan yana daga cikin menene ilimin gaibi kuma mun yi imani da shi rasulullah ya gaya mana mun yi imani da shi wa huwa sadiqul masduq ana maido mai ya amsa sallama kaga to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa maka sallama ai ka huta ka sha ya ne sallama take kace amincin Allah ya tabbata gare ka da rahama Allah da albarka Allah barbarkokin Allah su tabbata gare ka annabi kai ma ya maido ma addu'a ya ce kai ma amincin Allah da rahama Allah da albarkokin su tabbata gare ka ai ka sha insha Allah an gane ko sannan wurin shiga masallaci karka mance da ladubban da ake yi na shiga masallaci daga cikin ladubban shiga masallaci akwai tahiyatul masjid akwai afwan kai addu'a duhul masjid bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaaba rahmatik haka ne ko to karka mance wurin yin shi ka shiga masallaci da addu'a sannan kai raka'a sannan shi wurin wucewa kabara annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga hanyar da ake wucewa ƙohar da ake shiga a yanzu ana ce mata babu salam ƙohar sallama sannan hanyar ma da ta biyo har zuwa wannan ƙohai ana ce mata tariqus salam hanyar sallama to dama da ka zo tariqus salam zaka wuce tudurwa ka meke har zuwa ka shigo masallaci haraba masallaci ka shigo farfashiyar masallaci hilin masallacin sannan ka wuce har daidai kabara annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ka wuce daidai kabara annabi sallallahu alaihi wasallam zaka shigo kohar daga gabas ka huta daga yamma gabas ta rana ba ta can madina ba dan mun san su madina alqiblar su ina ne alqiblar su nan ne gusum ne ko to kenan zaka huto daga gabas na'am mun gane ko daga ba alqibla ba su alqiblar su nan ne suke kallo mun gane gusum kai kuma an ka zo tariku salam zaka shiga gabas ne zaka shigo an gane ko ka huta ta can yamma sannan yanzu shi kabarin in ka zo daga tariku salam kabarin wurin da aka mai na gaisuwa shi kuma yana kallon mi yana kallon alkibla yana kallon gusum kabarin yana kallon ina gusum kenan zaka kalli kabarin ka ba alkibla baya ka kalli mi ka kalli kenan arewa ko arewa ta can madina sai ka ba gusun baya ba san ko mun gane ba Allahu musta'an sannan da yake yanzu shiga ne kawai wucewa ne za ku yi za ku zo ba ka samu damar tsayawa ba da ka tsaya ma deja mutane da yawa bayan ka cewa ake wuce wuce wuce kawai mutane su zo da ka zo zaka fara isko kabarin zaka ga saman kabara annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta menene لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعدكم بعد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أكا أكا ربطا سما تو أنا ما بأسا كيمي كتاك مريكا kayi fagai kayi hayaniya zaka zo ka wuce sannu sannu ba tare da fagai ba ba tare da hayaniya ba da murya ƙasa ƙasa an gane ko ka zo zaka fara isko kabara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gaida shi ka ce mai assalamu alaika ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu in kai gaba tunda ai ka san yadda kabarin yake shi yadda aka yi shi gidan Aisha ne islin kabarin mun gane ko ɗakin Aisha ne gidanta to rasulullah da ya rasu dama shi annabi inda ya rasu na ake binne shi aka binne shi abubakar da ya rasu aka kashi Umar da ya rasu ya nemi izini ta ce da ta ashe makanta. Daman da ya rasu sai ya ce kar ku ce khalifa ya ce, ku ce Umar yana neman izini abin ne shi kusan mi, kusan mi abokanan shi, kal a ce khalifa. Ta ba da izini ta ce da ta ashe makanta ne amma daga baya ta bar mashi to aka binne shi. To idan ka zo ka gaida wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi gaba ka gaida Abubakar, zaka yi gaba ka gaida Umar sai ka fita. An gane ko? kuma a kunne in ka biyo ta nan nafsul qadiya za ka yi da in ka dawo ka gaida suka wuce mun gane ko sannan da ya ce ma malam in ya kasance sallar lokacin hani ne shi ai dama mun gani a baya akwai salawatu salawatu zatul asbab sallah da sababi ne ya kawo kai ta in ka shigo masallaci kowane lokaci zaka yi raka'a biyu kan ka zauna kowane lokaci hatta da lokacin hadi shine qaulur rajih wallahu ta'ala alam saboda ita sallah ce zatul asbab ba ta kankanas bane ka tashi kace zaka yi wannan sallah kenan duk in ka shigo kai tahiyatul masjid in kuma baka zamna ba ka je ka fara zuwa ka gaida annabi sallallahu alaihi wasallam ka mashi sallama ka bi ta tariqus salam ka kewaya ka huto ka shigo masallaci an gane ko tun da hanya an doke ta haka ne zar in ka doko tun daga babu salam a meke take ka meke zar ka huta can ka huta can in kuma ka isko wura ana gyara ana dan mata lankwace lankwace ta ƙara tsawo ka kewayo can haka saboda tsare-tsaren sannan ka shiga sannan ka kewaya haka an gane ko kenan haka ne zaka fara yi wato a wannan in mutum ya samu dama ya yi sallah a cikin rauda ka yi nafila a cikin rauda ka yi addu'o'i raudatun rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna abinda ke tsakanin gidana da minbari na wani dausayi ne daga dausayin aljanna wani jardin ne wannan wuri ne aljanna wuri ne kamar raye zardan ce ta aljanna a nan duniya cikin masallacin annabi zaka ga wurin ba wuri bane babba wuri ne dan karami an gane ko to wannan sektar din wurin in ka samu dama zaka shigo kayi nafila kayi addu'o'i a cikin shi ka samu kayi nafila a cikin rauda balbar ma in ka samu dama hafarla in ka samu kai ka samu an gane ko dan dai cewa yanzu akwai system din da aka sa wanda sai ka nema reservation sai ka yi reservation lokacin da zaka shiga ka zo da reservation ɗinka a hannu ka nuna a baka dama ka shiga amma da ai kawai rau da shiga ne ake ba reservation sai dai in ka an ga ka jima a tala ko a ce ka huta yawan aka ce ka huta sai in ka ga dama ba sai ka ƙara kewayowa ba ka sake shiga to yanzu reservation ne kuma in kai reservation ɗin ka shiga ina ji a wannan bulaguran da ya baka ƙara shiga sai wani shiga saboda jama'a sun yawa jama'a sun yawa kuma a kowane lokaci yanzu in zaka yi reservation din kowane lokaci sai kaga a cike take kowane lokaci mutane sun yi reservation kowane lokaci sannan reservation din minti goma ne ake baka ka shiga ka yi mi ka yi nafila a cikin rauda ka yi ta'addawoyin ka ka yi ta zirɗa addawoyi ka yi kuka ka yi kuka ga Allah subhanahu wataala ka nuna ma Allah kai kaskantacce ne kai mabukaci ne wurin Allah Allah shine alkaharu shine zai iya ma komi ka kaskantar da kanka a cikin rauda ka yi kuka ka yi nafila ka roƙi Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala ya amsa maka sannan kuma ka yi ma 'yan uwanka addu'a da masoyanka da duk wanda ya baka wasiya ka mishi addu'a ka samu nan dai ka dan tako shi ko cikin addu'a shi milla ce tunda kaga minti goma misali kai nafila minti nawa misali nafila a rauda kai minti nawa ka da yi uku zuwa hudu ko nafila a rauda ka yi ta iri ɗaya da yadda kake yi waje Allah mana gafara ka yi minti uku zuwa hudu dai haka ko misali ka yi hudu sauran ma minti shidda a hudda ku daga ciki to addu'an minti shidda kai karan kanka misali ta minti shidda kan yi ganin ta ka dai samu ka sakayon yan uwa da amuna arziki da uwaye haka zalika akan mi akan duk wani wanda ya baka sako ka masa addu'a sai ka masa addu'a jam'i a rauda Allah karba an gane ko na'am wannan kenan sannan daga cikin mustahabban zaman Madina an gane ko daga cikin mustahabbai na zaman Madina ko kuma garabasa da zaka doka a cikin zama in Allah ya kai ka Madina kai sallah a masallacin Quba masallacin Quba kaga in ka ziyarci madina ka samu ka ziyarci masallacin kuba 'yan kilomitar kaɗan ne haka don tahiyar ƙasa baka wuce tahiyar minti 45 haka in a ƙasa zaka yi an a mota ne kuma shi ma dai shafshaf da in ba a shiga cunkoso ba me yasa zaka ziyarci kuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowace ranar subdu kowace ranar subdu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa ko ya je a ƙafa ko ya hawo abin hawa ya je zuwa masallacin uba in ya je mi yake yi kawai yana sallah raka'a biyu ne sannan ya dawo an gane ko sannan hamma yake cewa man tatahhara fi baitihi duk wanda ya tsarkaka daga gidan shi fa ahsana tahura sannan ya kyautata tsarkin shi ya tsarki mai kyau an gane ko sun ma'ata masjida quba sannan da ya ida sai ya zo masallacin quba fa salla fihi yayi salla a cikin wannan masallacin kana ka umara wannan abin da kai kamar kana mi kamar kayi umara kaga duk wanda yayi shi annabi yana yin wannan darasuddu ne duk wanda yayi tsarki daga gidan shi ya huto ya je masallacin quba an gare ko kamar yayi umara ne za a bashi lada kamar yayi umara ne an gane ko sannan ga wanda ya sallaci wato wanda ya je mi ake ci mashi yayi sallan nan za a bashi kamar lada umara ne malamai sun yi bayani akan wato mi yasa masallacin Quba ba wani masallaci ba a cikin Madina ai akwai masallatai har masjidul Qiblatayn ke da kai an gane ko to mi yasa ba shi ba akwai masjid bi ake ce mashi akwai zaka ga wani masjid Ali masjid Umar masjid Bilal duka zaka gansu sunaye aka ce to sai na Quba an gane ko sannan Imam Shanqiti yana tambaya Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti ya ce tambaya nan za ta ɗora kanta me yasa za a ce dole sai masjidul quba banda wani shi sannan me yasa aka shar'anta mutum sai yayi tsahara daga gida ba yayi tsahara daga in yazo masallacin ba ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi tsarki daga gidan shi ya kyautata tsarkin an gane ko imam shaqiti yake cewa ya ɗora tasaqulat a ya ɗora bincike da yawa akan wannan sai dai bai samu wani dalili ba shar'i wanda ko tarihi a nau amma wanda ya nuna akan falalatin masallacin daidai bari cewa annabi ya yi kuma ga hujjojin shi da ya samu a resume da wannan an gane ko ya ce akan misali in ka ɗoka tarihi in ka ɗoka masallacin uba kamar yana da alaƙa da masallacin haram asalan an gane ko yana da wasu alaƙoƙi irin na masallacin haram ya ce misali akan zaman zamani dogon jimawa kaga masallacin Quba shi ya riga masallacin Haram an riga gina masallacin Quba sannan aka gina masallacin Madina masallacin Mazo an gane ko la masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawmihi ahqa an taquma fihi ko shi aka fara gidawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya sabka Quba ya gina masallaci an gane ko yace sannan shi masjidil haram misali zaka ga nasaba shi masjidil haram shine baitin shine masallaci na farko wanda aka dora mutane gaba daya shi kuma masjidul quba shine masallaci na farko wanda musulmi suka fara ginawa kaga ga masjidul haram shine masallaci na farko na musulmi amma shi kuma masjidul quba shi kuma musulmin su suka fara gina wannan masallacin wanda shine masjidul quba sannan malai ya ci gaba da cewa wal masjidul haram banahu al khalil wa masjidul quba banahu khatimul mursalin shi masallacin kaaba wanda ya gina shi annabi ibrahim ya gina shi an gane ko shi kuma masallacin quba wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikamakon annabawa gaba daya shugaban ma'aika shi ya gina shi an gane ko na'am malai ya kawo tafarruqat da yawa na'am kenan kaga wannan daga cikin tafarukata ɗin da ya kawo wanda yake da alaka da masallacin sannan ya ce wato misali da aka ce kana ka umaratan wanda ya yi wannan tsahur da gidan shi ya je masallacin uba za a ba shi lada kamar ya yi umara sai ya ce zaka ga cewa me yasa aka ce sai daga gidanka umara ai kaga za a ce in zaka ɗauki umara ka huta sarari kakka ɗauka cikin harama kakka ɗauka cikin inda ke da kwai haram ka huta sarari ka ɗauko umara shi yasa sai aka ɗauki wannan tsahurin ɗin kamar ihramin umara ta masjidu quba ne kenan nan ma ka huto sarari ka ɗauki ihrami kuma ka zo ka koma wallahu ta'ala alam an gane ko sannan mutum kai ya mance idan ya je masallaci idan ya je madina ya ziyarci baqi'a ya ziyarci makwantan musulmai gaba ɗaya nan baqi'a baqi' nan ne aka binne musulmai nan ne babban makwantan musulmai shi kuma baqi' in ka shigo yana wato gusum arewacin masallaci arewacin masallacin manzo annabi sallallahu alaihi wasallam nan ba kai yake nan ne inda aka binne musulmai ka je ka gaida su saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu an hakum an ziyaratul qubur ala fazuruha ada dai na hana ku ku dinga ziyartar kaburbura annabi yace a'a yanzu ku ziyarci kaburbura saboda kaburbura suna tuna muku lahira an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana zuwa ta kankanas ya ziyarci yan yan baƙe makwantai na baƙe ka shiga ka ziyarce su ka musu addu'a an gane ko addu'a da zaka musu wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali ka ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun lahiqun nas'alallahu lana wa lakum al'afiya ka ce amincin Allah ya tabbata gare ku gidan wannan na mutane mumune in Allah ya yarda mu ma muna nan zan mu iso ku dai mu zo ga munan tahiya kaga dan ka ƙara ma imani ka tabbatar eh ga kai ma su haka kiwa inna insha Allah bikum lahiqun ka ce muna neman Allah gare mu ga ku duka Allah ya sa mu wanye mu warware lahiya insha Allah an gane ko ko kuma ka ce kamar yadda ya zo assalamu alaikum ya ahlal qubur amincin Allah ya tabbata gare ka ya ku wanda ma'abota wannan makwantain da kuke ciki kokwance yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya mana gafara kuma Allah ya maku gafara gaba daya antum salafana wa nahnu bil athar ku kun riga mu zuwa amma mu ma ga munan tahowa kaga shi ma yana sa ka samu mi ka tabbatar cewa a a tahiya fa za a yi tahiya za a yi an gane ko Allah mana gafara sannan malamin daga cikin ladubba na ko kuma abin da ya dace mutum ya yi idan ya she madina ka ziyarci uhud shuhada a uhud ka ziyarci dutsen uhud ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasarce yana ziyartar shi an gane ko kuma nan shuhada a uhud suke nan manya-manyan sahabbai wanda suka yi shahada a dutsen uhud mun ga tarihin Uhud cikin sira ko inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje wasu a saman Jabal Rumat jabal ne wani dutse ne ya aje su ya aje masu kibiya ya ce ko mun ci ko an ci mu kar ku sauko ku tsaya nan da suka ga ganima kawai suka sauko nan aka kalkashe su an gane ko nan hada Hamza amma Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan aka kalkashe su zaka ga kaburburan nasu Jabal Ruman din nan zaka ganshi shi ma Uhud kusan 17 km Ƙaton dutse ne nan da magaran muna da duwatsu ko to wallahi in kaje can baka ganin nan da magaran kawai da magaran ban mu da duwatsu wasa yan tsakoyi ne gare mu Allah mana gafara 17 km ne kuma ƙato ga tsawo an gane ko shine in mutun yayi sallar gawa za a bashi qirati wani ruwaya yazo kamar azam min jabal kamar yayi dutsen Uhud girma misali jabalaini azimaini an gane ko ƙirata ne kamar manya-manyan duwatsu guda biyu manya-manya wanda ya yi su girma shi ne ƙirati gawa guda da zaka yi a baka ƙatar dutse kuma tsawon shi ya kai kusan 16 km banda wai haɗin shi na haka tsawon tahiya haka Allah mana gafara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyarta Uhud kuma yana ziyartar wannan balbar ma yace jabalun Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen Uhud ka gani dutse ne wanda yake son mu mu ma kuma muna son wannan dutsen an gane ko na'am sannan ji in ka je ziyarar wannan kaburbura kar ka je kana tawassuli gare su kana neman wani abu su maka wani abu ko wani abu wannan duka shirka ne kawai ka je ka masa addu'o'i da suka tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi masu ko ka nemi su ma shafa'a ko su ma ceto ko su baka wani abu ko menene a tare ga bara annabi kaga ba a neman tawassuli da shi bare nan shuhada kaga Umar lokacin yace Allah lokacin muna roƙonka muna tawassuli da annabinka Allah ya zuwa ba annabinka muna tawassuli da ammin annabinka bayan rasuwa annabi kenan da za a yi tawassuli da annabi yana kabari da an yi da shi amma yanzu da yake yana kabari lokacin Umar sai yace ammu nabiyuka al'abbas muna neman tawassuli da amman annabin ka a abbas kaga ba a tawassuli da wato kaburbura ko wani abu makamancin wannan sannan bai shar'anta ba ka ziyarci sauran wurare bayan wa'annan wanda suka tabbata asali annabi yana ziyartar su kawai in ka tai ne ka tai don siyaha tourism ko ka je don yawon bude ido ba wai shar'iyyar ba amma wannan kaga in ka bi su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyarta su barin balbar ma hallada zaka samu saboda kai ittiba'i da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya mana gafara mana yace albabu sabi'u mun kare mun kare haji ko mun kare haji da umara insha Allah yanzu sai mu shiga babi na bakwai mana yace albabu sabi'u babi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka fil udhiya wal aqiqa waz zabahi zai yi bayani akan layya da suna da duk wani yanka da za a yi a nan zan muga bayani akan mi na bayani akan layya haka zalika da bayani akan zanen suna da bayani akan duk wani yanka da za a yi an gane ko abu na farko dai kamun mu shiga bayani kullum muna haɗi ita layya mutane mun ɗauke ta a kalkashin al'ada ko kuma mun ɗauke ta bari in yanka kar a ce ban yi ba an gane ko ko kuma mun ɗauke ta bari in yanka kar a yi matsiyana da mata na gori yawa daga cikin mu haka ne Allah mana gafara an gane ko bari ba haka bane abin yake ita layya ibada ce an gane ko Allah subhanahu wataala yake faɗa mana alqur'ani la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah ba ruwan shi da jinin jinin da kuka yanka kaga aljannu ne suka ce a zubda jini ayi wane ne Allah ba ruwan shi da wannan jinin Allah ba ruwan shi mi da naman nan da za ku ci ba ku kuke cinye kayan ku ba Allah ba ruwan shi ba a taba cewa ba ku ashe ina raban Allah Allah abin da yake so dai gare ku tsoron shi da yasa kuka yanka kuka yankan nan shine yake nema ka ji tsoron Allah ka san Allah shine yace ayi kuma kai kai to wannan shine Allah yake so gare ka kuma ta haka ne zaka samu ladan wannan layyan da kai mun gane ko kuma sannan mu gane al'adun mu yanzu idan mutum bai aure ba an gane metir idan mutum bai aure ba al'adun mu bayyalayya ko sai ka ga mutum bai aure ba da dukiya da hali lahiya lo bayyalayya alan ƙantalai ya cewa ta magidanta ce lala ba haka ba abin yake akwai ibada ce a ce ga ta ibada ce kawai sai magidanta za su yi daban da dai wannan ibada wadda za a yi dai kaga to da yawa daga cikin jama'a sun allaka ta cewa ita layye ibada ce ta magidanta a'a ko kai yanzu bawan Allah abin tausayi ka rasa ma'awa ka rasa madogara in dai kana da hali sai ka yi layya ka nemi lada an gane ko yanzu misali an ce umara sai magidanci ko ba haka ba an ce sallan nafila sai magidanci a akalla abin ba haka ba yake kamar to shi malin yin haka ne ibada ce ta wannan duk wani wanda yake Allah subhanahu wataala ya bashi ikon yi zaka yi ibadarka yanda ya kamata ba dole ba sai kana sai kana magidanci mun gane ko ba dole sai kana magidanci ba ibada ce kamar yadda kowace ibada take Allah mana muwafaka qala al-musannif malan yake cewa amma al-udhiya fa hiya ma yataqarrabu bihi ma yataqarrabu bi zabahihi min al-an'am yawm al-adha wa talihi wa taliyaihi yace idan aka ce ma layya shine abinda ake neman kusanci da Allah saboda mi a yanka wannan abin na daga al'an'am dabbobi na ni'ima na gida an gane ko yawmul adha ranan layya wa taliyaihi da kwana bi masu bi mashi an gane ko malam da yace ma al'adha ana neman min al'an'ami kwala samaniyatu azwaja Allah yace wannan sinfi ne guda takwas an gane ko sinfi ne guda takwas raƙumi da mi da godiya da kuma marake da saniya ko da rago da turkiya da bunsuru da akuya wannan sinfin da su kada yake layya an gane ko ba ka nemo wani sinfi ba ka ce a zaka yi layya ka kamo barewa ka ce zaka yi layya a ina ka ce ai ta yi kama da akuya kaga ba ka yi layya da ita ba ko ka kamo ɗawi suka ce zaka yi layya a ce mine ne ka ce ai yahimi yahi rago tsada ba haka ba abin yake abin da aka ce ma shine abin da aka ce maka ka yi shi zaka yi yanda aka kwatanta ma saboda kai bi ne za ka yi ba kirkira bane ba za ka yi kaga ai in mutum ya tashi dirga shi ya ga dama ya ce to ai kaza ya yi kyau yanzu barewa ai zaka ga barewa sai ta sai raƙumi ko watakila barewa guda tunda tana tsada tana wahala sai ka ce to tunda ai haka ne ibada ce bari in yi mai tsada a'a ba abun ba haka yake kawai yanda aka ce ma shi da shi za kai an gane ko na'am sannan kuma lokacin da aka baka ka yi shi yanzu misali mutum ya kamo ragon shi ƙato ya ce bari in yi layi annafans in yi avance ɗin laifin yanzu in yanke su kaga ba lokacin bane ba lokacin da aka baka kuma da yanda aka ce ka yi nan zan mu ga malam ya ce ayyamut tashriq wa taliyaihi na'am yawmul adha wa taliyaihi zaka yi layyan nan ranan layya al adha ranan layya wa taliyaihi da kwana biyu wanda suke bi mashi wannan kenan a fiqhul malikiyya amma wallahu ta'ala alam abinda ya shahara cewa kwana uku ne bayan na layya ayyamut tashriq kwana daya an yi layya yau kenan gobe ji bukata duka zaka yanka amma ka sani cewa kwanan na farko ranar farko ya hi na biyu na biyu ya hi na uku haka ne kullum an hisan ka yi shi akan wato kullum amma akwai sabanin malamai wanda wasu sun zo akan cewa kwana biyu ne wasu kuma sun zo akan cewa wato kwana uku ne an gane ko wanda shine kwana na wanda yace kwana uku ne daga ciki kaga qaulul ibn umar ibn umar yazo yace kwana uku ne sannan wannan kwana ukun da yawa daga cikin ma'abuta ilimi da yawa daga cikin malamai sun je cewa ita wannan layyan kwana uku ne wato ba kwana biyu ba na'am mala yace wa hiya sunnatun alal mustati'i hurrin muslimin kabiran kana aw saghiran ita layya da ake ganin ta sunna ce sunna ce gawa almustafi wanda yake iyawa mai halin yayi hurrin ya zamanto ɗane ba bawa ba na'am muslimin ya zamanto musulmi ne ba ba kafiri ba kabiran kana aw saghiran amma in ya kasance wannan ɗane kuma musulmi ne ba ruwanta da babba ne ko yaro in babba ne yayi yayi sunna ce in yaro ne yayi yayi sunna ce zakaran kana amunsa ya zamanto namiji ne ko mace ce muqiman aw musafiran mazamnin gida ne ko kuma yana cikin bulaguro ne ghaira hajin bimina ya zamanto ba alhaji bane yana mina azamne an nafsihi yana iya yi a karan kanshi wa amman talzamuhu nafqatuhu kuma yana iya yi akan wanda ciyar da shi ya zama wajibi a kan shi kal auladi kamar yara ɗiyanka ya zamanto kana iya yi ma ɗiyanka layya wal aba'i al fuqara'i ya zamanto kuma ka yi ma uwayen layya amma uwayen naka fakirai ya zamanto in fakirai ne na'am malai yace ma ita layya sunna ce wanda zan mu gani cewa ya tabbata mashuru'ancin ta shar'an talai ya tabbata a cikin alkurani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ce me mashuru'ancin ta fasalli li rabbika wanhar cikin suratul kawthar ko aya ta biyu kai kai sallah malaman tafsiri sun kawo cewa kai sallah wannan fasalli li rabbika kai sallah idi kenan li rabbika ga ubangijinka wan har lahu sannan kuma ka soke abin layyaka ka yanka ka zub da jini saboda shi saboda ai ka san can suna mi suna zub da jini kan mi saboda mi gumakansu shine aka ce ma annabi fa salli li rabbika wan har kai sallah ga ubangijinka sannan ka soki abin layyaka an gane ko na'am wannan fa salli li rabbika sallan nan ka gane ko kai ta dan ubangijinka sallar idi an gane ko sannan har wa taqdimil udhiya kenan ka bada wato abin layya wa in kan zan muga cewa akwai mufassirun din da suka zo cewa fa salli li rabbika wanhar ka kama kirjinka a cikin sallah amma wannan tafsirin wallahu ta'ala alam shine alaihi kathirun min ahli ilm sannan daga cikin abin da ya tabbata wato shar'an mashru'an layya hadisi ya zo daga Anas radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am an anas afwan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kabashayn al-amlahayn al-aqranayn annabi yayi layya da rago guda biyu aqranayn masu manya manyan kahunnuka amlahaini masu baki haka ya shafe su da baki a cikin idanuwansu kenan suna da kwalli baki a cikin idanuwansu an shafe suna da shafar kwalli a idansu kwalli ake ce mashi ko na bakin ka samu dai mai duba a cikin baki haka mai kallo cikin baki an gane ko shine amlahai ne ana sai ce zabahahuma biyadihi ya yanka ragunan nan guda biyu kaga wata sunna ko ana son in zaka yi layya ka yanka da hannunka an gane ko wasamma ya yi bismillah kagan abin da za ka yi wa kabbara sannan ya yi kabbara wa wada a rijilihi ala safa'iha sannan ya ɗora ƙawashi a kan wuyan ragunan nan kaga mu yankan da muke ƙoƙari da binmu da komi ne ne fi sabi in zan mu yanka sai a rinda ƙiwon mutum ɗaya mai yanka ha mu a nan ko zaka ga har yanzu a cikin in kan lura makata ina yanka bidiyi kan nan na yanka haka ga a cikin larabawa mutum ɗaya ke yanka haka ne ko ɗaure maka dabba ake ka take wuyan sai ka kama nan sai ka yanka na mine ne rishin iyawa ne bashiwa bai tashi ka taɓa gwada mutum ɗaya kai ka iya yanka ta to mu dai na al'adar mu in zaka yanka mutum hudu ne ko san bi su rike kafafuwa wani ya rike ma kai nan wani ya shama nan kai sai ka rike wukai a kaɗan dai a ƙaramin takadiri kun yi yanka ko uku a kaɗan haka ne ko malam rawar ka taɓa guda kai kaɗai kayanka kuma ya yanku iko Allah ka ga rishin iyawa ne ba ƙarfi ba ne ba lamu ba su Allah wani gafara mu dai kullum in zan yanka mu kusa uku zuwa hudu muke yi na'am yi waye mai gwada sai da aje wurin malam babba suna nan su saya mana dabba yanzu mu gwada a yi karatu pratik ko su biyar ka a yi teori to bari mu yi da karatun malam sun saya mana sabuwar dabba insha Allah sai a gwada idan so sai a yi shi a dan a dan ya hani an ko na'am a rage daura yawa an yi daura ko ko malam Faisal da ya daura zai sai ta Allah sa albarka a ciki to kaga Rasulullah sai ya take wuyan kuma shi ya yanka yana yankuwa ha wallahi yana yankuwa sosai za a gwada insha Allah Allah mana muwafaka kaga wannan hadisan guda biyu wannan hadisin da kuma ayan nan sun tabbatar mana mashru'ancin layya a musulunci cewa an shar'anta ta mun gane ko ai a matsayin ka na musulmi duk abin da kake yi ai sai abin da aka shar'anta kake yi kana abin da ba a shar'anta maka ba sai abin da aka shar'anta ma to kaga wannan shi ke nuna ma an shar'anta ma layya to sai dai wurin yin ne wurin yin ne mu ji tsoron Allah mu dinga yi akwai malamin da yace ko salular ka sai da kai layya akwai malamin da suka shi washucin ta to fi sabilillahi so nawa zaka gani kana rike salular 200 mil 300 mil iPhone manya manya ka ki layya ko kuma alayyan ma ka zo ka sanya gizner a akwai wanda in ya huto still din shi na sallar layya kudin raƙumi ne baka samu ya zo ya yi gari da ita ta gizina duk metar ɗaya shika nawa goma haka ne ko surtu samari hirar samari muke damun ba magidanta ba damun mu magidanta ai mun maida layi al'ada Allah mana gafara mu ji tsoron Allah mu maida ta ibada mu samu ladan mu an gane ko mun maida ta al'ada kenan kaga saurayi sai kaga ya ci gizinar wata kudin raƙumi ne kuma ya kilayya ga iPhone ga menene ga menene kaga wannan mu ji tsoron Allah mu saya wani malami ce ai sai da su wallahi kai layya ta hau kanka kawai ta hau kanka in kana da hali kai layya so da yawa muna faɗi in mun zo wannan darasin da yawa daga cikin mu layya bata gagare mu ba haka ne ko dan dai ibada ce ta dukiya wallahi wahala gare ta wa uhdiratil anfus shuh mutane mun zo mun sadai rowa da kwauro da kyashi a zukatanmu amma sarahatan sarahatan shukuran lafakar an kannan kallayya da yawa daga cikin mu in Allah da in zaka tara zaka gani ka tara wata shika 30 shika 40 malam suyan haka ne jika 30 jika 40 ba wai timkiya mai kyau zaka samu a lokacin da ya ciki iko Allah kuma ka yanka dindin ibada ce ta kuɗi wahala gare ka ka sani kuma lan yanala Allah duhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kawai Allah tsoron da aka ji na Allah kasancewa Allah ne ya shar'anta kai wannan aikin shine Allah yake so kuma wallahi zaka gani wataƙila kai ka yanka tumkiyarka ko ɗan bunsurinka bunsuru zaka yanka ko ɗan akuya na jikka goma sha biyar sha bakwai wallahi kana iya yin wanda ya yanka raguna ko malada saboda mi taƙwa taƙwa ka tsarkake zuciyarka ka wallahi ka san tun yanzu tun yanzu da bakka da kake miskinin ka ace asa agbaranka shine zaka koyi ibada ta dukiya in baka iya ta ba yanzu dukiyar ta zo wallahi baka iya ba gani za kai kawai akwai matsala ash-shaytan ya'idukumul faqra shedan yana muku tanadi yana muku alwashi yana muku alƙawarin talauci in ka doka kai kaza kai yo sai ka da jika 30 din nan fa ashe ta akwai abin da za a yi da ita wani abu ya shigo a yi da shi kaza kaza kaza sai ga yayi taraya maka to da Allah dan uwa yanzu in baka saba ibadar dukiya ba yaushe ne zaka koyi ta yaushe zaka koyi da ibadar dukiya ibada ce mai wahala eh ibada ce mai wahala amma ka taushe zuciyarka ka yi ta kuma lada gare ta mai dimbin yawa kal ka bari a baka kal ka bari me ake ce mashi a barka a baya kalka bari a barka a baya lofe ke ci ala ɗan kaɗan ɗin nan da kake da sanya shi a addini i ibadar dukiya da shi ka yi tashan mamaki sai ka tashi ran tashin kyama ka ga ka ce ya rabu annali a haza ubangiji ina na samu wannan tarin duke ka gan su da yawa da yawa da yawa an tattara ma an gane ko shi yasa wallahi shabab mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah in lai ya taso mu dinga layya mu koyi ibadar dukiya wallahi ba sai kana da gida ba ba sai ka yi aure ba wannan auren da yake dakatar da kai da abubuwa ba dole ba ne ba an gane ko ba dole ba ne sai ka yi aure sannan ka fara ibadar dukiya yanka kai ka sani da yawa daga cikin 'yan unguwarku ka san gidaje da yawa inda ba a yi layya ba yanka ka je ka kai musu ka kai musu nama in gidanku an wadata ai ba don cin nama ba ne ake layya tsoron allah ne da don cin nama ne da wurin hadaya can hajji da an rage yankawa muna hira da wani wannan din mu cewa wallahi akwai lokacin da ya hudo wani abokin mu yace gani yayi rami akai ana binne dabbobin kawai a yanka tsoron Allah ne an rasa yadda za a yi masu hida sun gaji yace yana kallo ake rami ana binne su ko ba ka gani kenan tsoron Allah ne kawai ake so karka ce a gidan mu mamma ta yanka baba ya yanka garan fitar yanka yayi yawa yanka kai makwabta so da yawa za ka gani wasu wallahi ba silayya ba kun babu halin an gane ko to kai tsoron Allah da kai ba naman bane ba dole ba sai ka ci Allah mana gafara an gane ko na'am shi hukuncin ta hukuncin layya malamai sun je akan kauli guda biyu malamai sun je cewa sunna ce ba wajibi bane ba sunna ce ba wajibi bane amma akwai malaman na ga maka akwai wanda sun kawo wajibi ne mu gani ba wani malami cikin malamin da namu abdalla ne ko abdalla ne gadon kaya ko ce a yi sai da wayarka ya ce budurwa ma tatso kudi wurin saurayi kike laye ce amso kudi kira mala abdurrahman ce kawo kudi laye zan yi wala ba da haza siwa metar ba da haza koi ko ta kiriri ce ta ce sai kaka kudi turo rago gida Allah mana muwafaka malaman da suka je cewa sunna ce mazhab Imam Malik Shafi'i Muhammad bin Hassan wa Abu Yusuf min Hanafiya sun je marwi min adad sahaba Ibn Abbas wa Abu Mas'ud al-Ansari duka sun je cewa sunna ce ba wajibi ba sun ba da hujja ta harko cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam qaddaha an jami'i ummati Annabi ya ma al'umma shi gaba ɗaya layya gaba ɗaya amma mi da ya zo sai ya ce mi cewa hadisin da ya zo kala sallaitu jabir bin abdullah ya ce na yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace sallaitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idul adha nayi sallar idul ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma sarafa ata bi kabashin fazabahu fa qala annabi da aka yi da sallah sai aka kara go sai annabi ya yanka shi yace bismillahi wallahu akbar yace bismillah allahu akbar allahumma haza anni wa an wa an ballam yudahi min ummati yace Allah wannan ragon ladan ni ne na yi shi ina neman lada daga gare ka kuma ina neman ma wanda ba su samu ba samu ba su kai yankan layya daga cikin al'ummata ladan a rawa mana da ni da wanda ba su yi layya ba sai ka ji mutum yana cewa ayi annabi ya mamu layya ba sai mun yi ba in juwa an gane ko annabi ya ce an mallam judahi min ummati tabbas ya yanka shi yasa kai ma an ka zo sai ka ce in so kake ka ce Allahumma haza anni wa an ahli Allah wannan ladan nawa ne wannan yallaye da ni da iyallaina ko ka ce Allahumma haza an fulan in wani ne ya baka kamar shi Abdurrahman ne bai gari ya turo ya ce a mana layya yana can karatu exterior ko yana daji dan ka zo ka ce anni a ce haza an Abdurrahman ladan wannan wani ne ya nema a mashi layya to kaga annabi sai ya ce anni wa al ummati to amma ai abinda suka ka hujja akan wannan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi anni wa al'ummati ko man lam yudhi min ummati to wanda bai samu dama yanka ba to kai kuma kana da dama kake yankawa ya hukunce kai ki eske ka shiga gargashin wannan ka shiga gargashin wannan alfarmai ba ka shiga ba misali misali yanzu za mu tafiya wani wuri ne an gane ko a ce mu yi da karatun nan zan mu je wata ziyara sai in ce ga mota ta nan ga wanda ba su samu abin hawa ba mutai to kai kana da moto ka shigo mota mun fahimta mun gane ko da mota nan wanda bai da abu wanda bai samu abin hawa bai zo mutai to bari metar kai kana da moto sai baka shigo ba sai ka ce musufi zo mutai ya shiga mota ta ai ya samu abin hawa ba san ko iskilar kai ma in aka yanka ma ka tafi wannan wanda ba su samu layya ba ne a cikin al'umma annabi annabi ya musu dan ka noke ka ce a shi kenan annabi ya yanka mana waye saka ko ka noke ka ce banda da aure in ji waye ce sai kai aure kai layya eh in ji waye ce sai kai aure kai layya to yanzu an zo azumin nafila ta su'a da ashura ko azumin arfa sai banda da mai mana bude baki ba na yamma eh ba duka suna bane lada ne ka ce baka da wanda zai da zai yi ma waro da ya matsa ma lemun tsami ba sai kai azumi ba ai sunna ne shi ba kaga kenan baka da hujja ka ce baka yi aure ba baka baka layya mun fahimta baka da hujja ka ce kana da hali baka layya balbaru ma wasu malamai suna ganin duk da sunna ce mai karhi in kana da hali baka yi layya ba to ta sabuto ta baro asina da jikka talatin ɗinka aljihu ga wata iphone ɗinka ta jikka ɗari biyu ga shi ka zo kayan stil na kisa na na jikka ɗari takalmi van mil hula current mil ko van mil ka zo ka ce a kawai an sauke makulayya a gidan wa Allah mana gafara Allah mana gafara ibadar dukiya mu daure mu dinga yin ta ba karamar ibada ba ce an gane ko na'am shi ne malar suka ce ma ai annabi ya yi ma wanda ba su da halin yin layyar su ne yaba saboda wanda bai da hali Allah ya ce mai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai abin da bata iyawa to su ne aka sauke ma suka shiga karkashin mi layyar annabi amma kai kiri kiri ka iya kuma ka ki ka zo ka ce ka shiga layyar annabi Allah mana gafar kaga duk wanda bai ba kawai menene rowa ce wa uhudarat al-anfusu shuh Allah kare mu abu na biyu suka ce wato wasu malamai suka ce a sai in mutum yayi niyya zai yi layya mun gane iradatul insan sai mutum yayi niyya zai yi layya suka ka hadisin ummu salama suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala al-ashr idan kwanakin nan goma na layya suka zo an gane ko idan kwanakin nan goma na layya suka zo nam ka san ai me ake ce mashi kwanaki goma na zulhijja su ne ko wala yalin ashir kwanaki goma na zulhijja sai annabi ya ce wa arada ahadukum an yudahiya fala yamassan fala yamassa min sha'rihi wala basharihi shay kar mutun ya taba in mutun yayi kwana goma ya shigo na zulhijja kuma ɗayan ku yana da niyya yayi nihin yayi layya mun gane ko to kai ya yanke kai ya taba ko kaɗan daga gashin shi kuma kai ya taba ko kaɗan daga cikin fatar cikin shi kenan ya tsaya da kwana goma ya zo shi yasa da ka gani kamun wata ya zo sai ake cewa duk mai aski ya yi aski mai yankan farce ya yankan farce shi da lokacin ya zo annabi ya ce kar a yanke an gane ko sai suka ce ai aka ce fa'arada in mutum ya yi niyya an yi dahiya to wannan malamai sun ba su hujjar cewa ai wannan irade amalin mukallaf ai an dora ma aiki mun gane ko to amma ai sai kai niyya zaka yi shi yanzu ba an sallah wajibi bace akan ka so din nawa da yawa musulmi ne ya san wajibi ce akan shi kawai bai niyya ba ya ki tashi gashi ana isha'i shi kuma yana can zamne amma yana nuna cewa sallar nan ta sauka da kanshi bai nunawa mun gane misalin nan an gane yanzu misali bari mu dawo misali na gida aka ce misali mun she bakunta sai aka ce jin mai so ya ci abinci ga gwadala nan an dafa abinci ya je ya zuba kai in ba kai niyya ba rishin niyyar nan taka da rishin tashi ta hana ka kashe yunwa amma dai dole ka ci abinci mun gane kenan iradai nihin ne daga gare ka amma aikin yana nan kawai nihin ne daga gare ka kai zaka tashi kai nihi wallahu ta'ala alam an gane ko sannan daga cikin sahaba da yawa daga cikin sahaba da duwanullahi alaihim sun je akan cewa ita dai layya wato ba wajibi bace ba amma dai kaula akan wujubiha wato yayi kari kauli na gaba kuma cewa layya wajibi ce dole dole sai kayi an gane ko daga cikin hujjojin da suka kawo suka ce qur'ani yazo mi yace mi fasalli li rabbika wanhar ai kaga nan biye akai fi'il amr ne umarni ne shi kuma a umarni a cikin addini duk inda aka ce kai kaza to wannan abin ya zama mi wajibi dole kai abin nan duk inda aka ce kai kaza a cikin musulunci wannan abin wajibi ne misali Allah ya ce aqimus sala ku tsai da sallah kaga ai umarni ne aka yi wa atu zakka ku ba da zakka kaga menene umarni ne aka yi to duk inda aka ma umarni a cikin addini ya zama abin nan ya zama wajibi haka zalika kwantarar ɗin shi duk inda aka ce kalka yi kaza abin da ya zama haram mun fahimta duk inda ka ji a ƙur'ani ko a hadisi an ce kalka yi kaza to abin nan yin shi ya zama haram duk inda aka ce kai kaza abin da ya zama wajibi misali inda aka hana wala taqrabu zina kar ku kusanci zina to kaga kusanta zina ya zama mi haramun kai tsaye karkashin wannan ne wasu malamai duka suka haramta soyayya saboda soyayya kusantar zina ce ya shabab alkhair Allah wani gafara eh duk abinda aka ce wala aka ce kakku yi kaza to abin da ya zama mi haramun wala ta'kulu malal yatimi kar ku ci dukiyar mara haramun an gane ko wala taqtulun nafsa allati harrama Allah haramun kisan kai kawai da an ce la an hana haramun ne to kaga sai Allah nan subhanahu wataala ya ce fasalli li rabbika wanhar mun gani da yawa daga cikin malamai tafsiri sun ce fasalli salatul eid ko wan har kenan udhiya kai layya wa in kana mun ce akwai tafsirin da ya kawo cewa wato wan har ka kama ka rike kirshin ka ne an gane ko abu nabi da ya maida abin nan wajibi an gane ko iltizamun nabi laha an gane ko annabi ya tabbata yana yawan yin abin nan wato daga cikin abin da kaga annabi yana yawan yin shi ya zama wajibi yana yawan yin shi to yana iya mai da abin nan ya zama wajibi in ba an sa karina ba an sa exception ya tangance shi daga wato mi daga wajibi ya mai da shi mustahabi hujja ta uku da aka kawo wajibcin layya hadisan abi huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace shabab wanda basu layya mu saurara man kana lahu malu falan yudahi fala yaqribanna musallana annabi yace duk wanda yake da hali na sayan abin layya kuma bai yi layya ba annabi ya ce kan ma ya kusanto mana masallacinmu inda zan bi sallah kai yanzu a ce ka fita daga cikin mu ne me ake nishi baka cikin mu kana da kuɗi kana da kuɗi ka toshe gwada kai kayan sallah da kai layya to annabi ya ce kan ma ka zo sallai kan ma ka zo masallacin musallana kinan kaga wannan har aka sa uquba ga wanda bai yi ba duk abin da aka sanya mai uquba an gane ko shi ma wannan abin yin shi ya zama wajibi barin shi kuma ya zama zunubi mun gane ko duk abin da ka ji a cikin musulunci ansa ga wanda yayi kaza misali da a ce ba a ce ku yi da a ce ba a ce ba wannan misali da Allah subhanahu wata'ala ya ce wailul lil mutaffifin masu toshe mudi narko na azaba ya tabbata ga masu toshe mudu an gane ko su ne kenan da a ce ba a kawo haramcin toshe mudu ba wannan da aka ce wailun din nan azaba ta tabbata gare shi ya nuna toshe mudu mine ne haramun ne sai ka nesance shi duk inda kaga an kawo azaba kan yin wani aiki to wannan aikin ya zama haramun inda ka kawo a ce in ba kai kaza ba za a ma kaza ko an ma ba, to wannan abin ya zama ma dole ka yi shi an gane ko kaman kai ne a gida a gida babanka ya ce in dai ka kuskura ka kai karhe sha ɗaya na dare a waje kakka zo gidana kenan karhe sha ɗaya ya zama mi ya zama lahi wurin baba mun fahimta wallahi masu la'ala kenan shine in ka kai ƙasa da sha ɗaya kuma baka yi lahi ba wurin baba mun fahimta wallahi musul ala kenan na annabi ya ce in dai kana da hali mu saurara ka ƙi layya kal ka kuskura ma ka zo masallaci can nemi inda zaka zamna kaga kenan anan layya ta nuna menene na'am ta zama wajibi ne ga duk wani wanda yake da hali an gane ko na'am hujja ta hudu sai ka ka hadisin Jundab bin Sufyan an gane ko Albajali yace wata rana an yi ilayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu mutane suka yanka abin layin su kamun ayi sallah da aka yi da sallah sai Annabi ya gansu sun yi layya kamun ayi sallah idi har sun riga sun yanka an gane ko sai Annabi ya ce musu man zabaha man zabaha qabla as-salah falyasbah makanuhu ukhra wanda ya yi yanka kamun a yi sallar idi ya ce maza ya sake wata wannan kawai nama ne ya yanka makanuhu ukura wa man kana lam yuzabbih hatta sallaina falyuzabbih ala ismillah annabi yace wanda kuma menene eh bai yanka ba sai da muka yi da sallar nan to ya je yanka da sunan Allah kinan kaga wanda suka yanka kamun layya kamun sallah ba su da layya amma kuma ma bayan ba su da layya sai sun je sun sake yanka wata shi kuma a musulunci duk abin da aka ce ma sai ka rama shi abin nan tilas ne a kanka mun gane ko kawon misali ba kai sallah ba ai kowa ya san sallah wajibi ne sai annabi ya ce man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha hina hina tazakkara wanda bai yi wata sallah ba ko wanda ya mance wata sallah bai yi ta ba ko kuma ya yi barci bai samu sallar nan ba annabi ya ce lokacin da ya halka ko lokacin da ya tuna ya yi wannan sallar saboda batta da kafara sai wannan kinan kaga duk abin da aka ce sai ka rama shi wannan abin ya zama wajibi mun gane ko duk abin da aka ce sai ka rama shi wannan abin ya zama mi ya zama wajibi dole sai ka yi shi ala sabilil misal yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce laula ana shuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin da ba da umi tsanni ne akan al'umma ta ba da duk in za a yi sallah in ce kowa sai yayi aswaki yanzu a nan cikin mai sharman da mai aswaki in zan mai sallah an taba cewa sai mun rama kaga shi wannan sunna ne ba wajibi bane ba mun gane ko kenan anan dalayya sunna ce da da sun yanka ba a ce kushe ku sake ba kawai kyale su za a yi so nawa muka yi sallah ba mu yi ba aswaki yanzu haka isha da zamu yi ba ma ba da yawa daga cikin mu kuma sallar zan mu yi dan mine ne dan ba wajibi bane ba kenan a wannan hujjojin an gane ko wanda yake nuna zahiri zahirin wannan hujjojin duka suna nuna mana ita layya wajibi ce ga duk wanda yake da hali an gane ko sannan duk kuma wanda bai samu ba yayi layyan nan alhali yana da hali to ya yi zunubi ba ko saurayi ne haka ko yaro ne in yana da hali yana da dukiya a hudu dukiyar shi a yanka mashi saboda wajibcinta mun fahimta ko saboda wajibcinta idan kuma dukiya ibada ta dukiya kuma tun yanzu muna marora maroran mu kamun mu zo nauyi ya fara yawa mu koya mu kanmu ibada ta dukiya sannan ga kuma magidanta kullun ka sani cewa layya ibada ce ba al'ada ba da yawa kamar yadda muka haɗi magidanta muna ɗaukar layya al'ada ce kowa ya yanka ban da ni iyana su je su yi ta leke-leke gidan mutane gori ta amma matanmu a'a wannan in ka yi shi kayi mai kayi riya waje allahu haba'an manzura sai a maida aikin kura abin shekewa kawai kasancewa layya don allah ne kana neman yarda allah ne zaka yi shi kana taɓarrubi zuwa wurin allah subhanahu wa ta'ala ganin cewa lokaci ya yi nan ya kamata mu tsaya sai in allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi lokacin da ai kamata mutum ya yi yankan shi lokutan da mutum ya kamata ya yi yankan shi a cikin wannan littafi fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga jirzan mu اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم نعم babu bambanci Na'am. Na'am. Na'am.
Shin kana fifita shi akan ka ko kuma ka yanka ma kan na shi ya isa ba?
Ai ita layya ana musharaka, sadifan da me zaka yanka. Kana iya haɗuwa ƙarƙashin abubuwa misali in babban dabba ne za ku haɗa a cikin mutane da yawa, ka ce da wani da wani ku yi musharaka ku yi layyan nan. amma kuma zaka iya cewa Allahumma haza anni wa an ahli wannan yankan da nayi na ni ne da kuma iyallai na gaba ɗaya ko kuma da wanda suke tare da ni nau amma shi kuma wannan wanda bai da hali in ka yanka da sunan ku kai niyya sai ka kai mashi nama kai a matsayin ka na marora marora tunda baka da inda za a soya mashi Allah mana gafara assalamu alaikum